أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا لهدي قوما قوة أكو هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو إيه دريه دا أربعين wanda ya daidai da sha takwas ga watan sha ɗaya miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta tara zuwa aya ta goma a cikin suratul an'am shafi na ɗari da ashirin da tara a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya ta tara muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu cikin wannan karatun da za mu gabatar, Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar, Allah ya karɓi rayukanmu muna akan musulunci, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar Firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ce wala qadistu zi bi rusulin min bi rusulin min qablik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون
wannan aya tana da alaƙa da jerin ayoyin da suka gabata bisa ga abubuwan da kafirai suka nema ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai ana musu raddi ɗai bayan ɗaya akan shubuhohinsu na farko sun nemi a saukar da littafi Allah ya ce walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin da mun sabukan maka da littafi a cikin takadda an gane ko qirtas takadda ce amma wani lokaci ana amfani da ita da samun dacewa in an ce saddada qirtasahu ya samu daidai to kaga nan ba ana nufin takadda ba don ayi hattara falamasuhu bi aidihim Allah ce ko da sun taba shi da hannayensu karshe dai kenan ko ba haka ba to laqala alladhina kafaru da waɗanda suka kafirta sun ce in hadha illa sihrun mubin wannan ba sihiri bane kaga wannan wato izgili ne ko kuma neman gajiyar da manzo ne sallallahu alaihi wasallam da hannayensu saboda mi saboda girman kan da yake tare da su suna son su bijire ma gaskiya ko da sun taba saboda sun san abin gaskiya ne amma suna son su karyata saboda kar su rasa magoya bayan su su batar da kansu su barar da waɗanda suke bin su Allah ya ci gaba da cewa ga daga cikin abubuwan da suka nema wa qalu laula unzila alaihi malak da dai an sauka mishi da mala'iki suna nufin mala'iki wanda muke gani dan da ba mala'iku suna sabka ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba amma mala'iku waɗanda suke gani suke bukata Allah ce to daga cikin raddin walau anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzaru da mala'iki ya sabka da an yi takari sai Allah ce to walau ja'alnahu malakan an cika da raddi da ma mala'ikin ne zai zuwa a matsayin manzo la ja'alnahu rajulan da kuma mun sanya shi ya zama to mutum cikin surar dan adam dan malamai sun faɗa dan adam bai da kabiliya wanda zai karba zuwa ga mala'iki ko ba haka ba kenan kafirai nan raddi ne ga abubuwa guda biyu kafiran da sun ka gabata sun gaya ma annabi Nuhu alaihi salam law sha Allahu la anzala mala'ikatan kenan busu yadda ba Allah na iya turo mutum suka ce da Allah so da yazo a cikin suratu fussilat sun ce wato kafirai sun ce law sha rabbuna la anzala mala'ika da ubangijin mu yazo ya so da ya sabkar da wato mala'iki an gane ko to duka dai da waɗanda suke neman a turo mala'iki da waɗanda suke turo a turo mala'iki ya zamanto ranfor mai karfafa annabi sai Allah duka ya musu raddi walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan ko da zai zo ranfor ne ko ko zai zo a matsayin manzo shi kadai la ja'alnahu rajulan aya ta yi bayani akan wannan wala labasna alaihim ma yalbisun da mun rikitas akan su abinda suke rikitawa akan su dan su ne sun ka azama kansu wannan ka'ida mun ce allabsu da fatha yana nufin rikicewa allubsu in an yi dhamma yana nufin sanya sutura in an ce allubsu da sa'un in an yi domma kuma yana nufin zama fama labisa an ja'a bi rijlin hanid labisa kenan ya tabbata a wuri to wannan duka iqtirahat ne suka kawo sannan kuma an yi musu raddi ma'ana abubuwa ne da sun kane ba to abinda ake son a nuna bayan wannan bayan wato neman gajiyar da annabin an gane ko sannan akwai izgili tare da su to shi ko izgili abin da ya dace da mai yin izgili shine a tsoratar da shi to sai Allah ya bar raddin da an kai musu ma'ana bayan bayanin nuna cewa dama ba su da niyyar imani gajiyar da kai ne suke son su yi ko ba haka ba to izgilin da suka yi da kai kuma ga sakamakon waɗanda sun ka aikata izgili wala qad istuhzi'a bi rusulin min qablik Allah ce wallahi tunda allamul muwatti'a lil qasam wallahi an yi izgili bi rusulin da annabawa min qablika waɗanda suka gabace ka an gane ko waɗansu malamai suka ce ana kaddara istahza'u bika sun yi izgili da kai kenan kamar su zai abi rusulun min qablik kamar yadda aka yi izgili da annabawan da suka gabace ka mai dalale ne yake cewa fihi tasliyatun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akwai lallashi ga manzo dan saboda a kwantar masa da hankali musiba in ta game kowa tana da sauki kenan ba kai kadai bane ko ba haka ba ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik birusulin da annabawa ya kawo shi na kira waɗansu malamai sun kace littaksir don ya nuna annabawan da an ka karyata suna da yawa waɗansu malamai sun kace ya kawo shi wato lirafi sha'nihim don ya nuna suna da kima da ɗaukaka shi yasa kawo shi murakkab min qablika waɗanda sun gabace ka fa haqa bil ladina sakhiru minhum sai haqa an gane wasu malamai suka ce a haqa ya kewaye shi kuma mai jalalain ya ce nazala ya sauka gare su wato billadina sakhiru minhum waɗanda suka yi izgili binhum da su su annabawan don a nuna maka hukuncin wanda ya yi izgili da annabi ma kanu bihi yastahzi'un abinda sun kasance suna izgili da shi na azaba da an kace za a kawo musu azaba suna dariya suna ganin babu wata azaba wanda za a yi a nan akwai siyar da alkur'ani ya amfani da su istuhzi'a fi'ili ne wanda yake mabni ala ma lam yusammi fa'il ba a kawo fa'ili ba waye yi kaga istahza alladina kafaru amma saboda ba a damu da wanda ya aikata ba hukuncin shi ake son a kawo domin malaman luka sun yi sabani akan mazhaba guda uku shin wai asalin fi'ili shine almabni lil fa'il ko almabni lil maf'ul wadan suka ce asalin fi'ili almabni lil fa'il domin sai an san wanda ya aikata wadan suka ce al aslu mabni lil maf'ul domin akwai fi'ilan da cikin larabci ba a san wanda ya ba haka laraba sun ka aza su kamar istuhtira an yi walakanci ko an walakantar zukima ya yi rashin lafiya mura ko majina ko ba haka ba junna ya haukace waɗannan fi'ilin ba su da fa'ili fil asl a cikin lugha suka ce to asalin su wannan waɗansu malamai suka ce a'a wanda asalin shi fa'ili yana da fa'ili to fa'ili ne asalin sa wanda kuma tun asalin shi ba a gina shi akan fa'ili ba shine asalin sa kenan ko ne sai ya koma zuwa ga asalin sa inda ya fito mun fahimci wannan da kyau ko saboda qadaya ne na lugha suna taimakon mutum a cikin tafsiri malaman balaga suka ce anan ya ce istuhzi'a an yi izgili fi'ili ma zuni ba a kawon da aikata ba fa haqa bil ladina sakhiru minhum bai ce bil ladina istahza'u min bihim ba ya canza wata siga saboda kalima ta sakhira tana kusa ga at-taskhir sun dauke su ma ba komai ba kamar an hore musu su don su musu walakanci ma kanu bihi yastahzi'una kuma sai kawo yastahzi'una fi'ili mudari wanda yake nuna abin yana ci gaba to kaga can an kalli hukuncin ba a damu ba nan an canza kalima wadda take bada wata ma'ana wadda ba wannan ba sakhiru sannan kuma yastaji'una an nuna sun ci gaba da aikatawa yau da gobe ko kuma ana son ka kalli halin su na abin da sun ka ci gaba akan shi har azaba ta same su na biyu sun ka ce waɗansu malaman lugu suka ce in an ce istahza'a to ba'un ake kawowa ba a cewa istahza'a minhu sai dai a ce istahza'a bihi shi ko sakhiru ba a cewa sakhiru bihi sai dai a ce sakhira minhu to amma wannan ba gaskiya bane shi dukkan su da istahza'a da sakhira suna ta'addi da ba'un suna ta'addi da min kana iya cewa sakhira bihi ko kuma sakhira minhu ko kace istahza'a bihi ko kace istahza'a minhu sai dai mafi yawancin lokuta istahza'a da ba'un yake zuwa shi ko sakhira mafi yawancin lokuta galiban yana zuwa da min ina fatan mun fahimci wannan qadiya a gurguje a alƙur'anance akwai abubuwa da an ka kumshe a nan in kana bayani cikin alƙur'ani ya kamata ka shiga cikin alƙur'ani ka ga menene yake faruwa eh an ce an yi izgiri da annabawan da sun ka gabaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai shi shine na ƙarshe to da wani annabi da wani annabi mun san da annabawa waɗansu an ba mu labarin su waɗansu ba ba mu labarin su ba a cikin alƙur'ani kamar yadda Allah ya gama manzo sallallahu alaihi wasallam annabi salih alaihi salam yana daga cikin annabawan da sun ka gabaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba to mutanen su sun yi izgili da shi menene ayoyin da suke fassara wannan kamar inda suke cewa fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin ko ba haka ba ka zo muna da abin da kace وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين cikin suratul a'raf afwan kenan ka zo muna kaga wannan suna nuna izgili ne ma abin kamar ba gaskiya bane ba zai zo ba sannan kuma wace azaba ta shafe su Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wato azabar da ta shafe su fa aqaruha fa qala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dhalika wa'dun ghayru makdhub ولما ولم فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذ الذين ظلموا الصيحة kaga tsawa ta kama su haqa bil ladina sakhiru minhum kaji izgilin da suka yi da shi kaji irin azabar da ta same su daga cikin annabawan da suka gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai annabi Lutu alaihi salam izgilin da aka yi da shi kamar inda suke cewa la illam tantahi ya lutu la takunanna min al mukhrajina za mu kore ka kaga izgili ne suke yi da annabin Allah ko ba haka ba wani wuri kuma suna yin izgili da annabin Allah suna cewa ku fitar da su daga cikin garin ku akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharuna ko ba haka ba to fa haqa bil ladina sakhiru minhum menene ya shafe su falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud kaga an jirkice garin an yi musu ruwan tabo na yumbu wanda yake wani na bin wani a cikin suratul hijr falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijil saboda kan wani ya zama to ya abin nan ya kasa bambance tsakanin surorin da ayoyin sannan kuma annabi shu'aib yana daga cikin annabawan Allah waɗanda suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani izgili kaɗan daga cikin izgilin da mutane su suka yi da shi qalu ya shu'aib asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rashid sun ka ce ya shu'aibu ya kai shu'aibu a salatuka waɗansu malamai suka ce nan as-salatu ala yin addu'a ashe wato daga hannun da kake kana ta wani kuskus kus ba mu ji abin da kaka faɗi ba ko ko sallar da kake yi ta amuruka an natruka ma ya budu awana can na ka samo cikin wannan duke duke wato shine shi umurtar ka da ka zo ka ce mun bar abin da muke akan shi ko ba hakan bane aw an naf'ala fi amwalina ba na sha ko kuma kana son ka hana mu da abin da ke so dukiyar mu ce ku ga zuwa ku ce muna riba haramun ce kuna son ku ce muna ya kamata a sake tsari mu dauko kudaden mu daga cikin bankunan kafirai mu yi bankuna da musulunci dukiyar ta haka ce ko ko tauce ko ba karan bane sun yi izgiri da sun ce ya shu'aibu ma nafqahu katiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa ko ba karan bane amma Allah ya faɗi fa haqa bil ladina sakhiru minhum wa lamma jaa amruna najjayna shu'aiban wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhadhat alladhina zalamu as-sayha akhadhat alladhina zalamu as-sayha takamasu kaga can na farko akhadha na biyu kuma akwai akhadhati akwai ta'ul ya kai mahaddacin alqur'ani sai ayi hatara daga cikin annabawan da suka gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai Hud alaihi salam mutane sun yi izgiri da shi ko ba haka ba suka ce ya hudu ya kai hudu ma ji ita na bai bayyana sun baka zo mana da wata shari'a ba ko ba haka ba da wata hujja kwakwara wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika ba za mu bar allolin mu ba saboda waɗannan maganganu da kake yi ko ba haka ba wa ma nahnu laka bi mu'minin kai bari ka ji in naqulu illa ataraka ba'du alihatina yusu ko ba haka ba allolin mu ne ka san in kana gaba da mutumin da bai bin Allah sai yana ganin duk musibar da ta same ka saboda baka bi hanyar da yake son ka bi bane ko ba haka ba tunda ka ce kaza kaza kai malami ne to kai ma ka je ka nemi naka mu ba za mu taimaka maka ba abinda ɗaya yake jira da lura ta fada ma malami ya ji daɗi ya ga ya fada cikin musiba tunda shi na wa'azi shi bar Allah ya bar karantarwa ya je ya kama kasuwanci nemi kuɗi irin yadda kowa ya nemi kuɗi ko ba haka ba to wannan kaɗan daga cikin izinin da suka yi da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi irin azabar da an kai an kai musu walamma jaa amruna najjayna hudan walladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa najjaynahum min azabin ghalib azaba an kai musu da take mai kauri mai kaushi Allah shi mun sani annabi nuhu alaihi salam yana daga cikin annabawan da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya faɗi an yi izgi da shi wurare daban-daban ko ba haka ba qalu ya nuhu qad jajaltana fa aktharta jidalana kai fa'tina bima ta'iduna in kuntum min sadiqin ba ka ce Allah zai azaba ba to mu ba mu so a jira har gobe zuwa jibi ko gata a yi ta yanzu yanzu a kare ko ba haka ba to sannan Allah subhanahu wataala ya faɗi yadda an ka halakar da su ko ba haka ba hatta idza jaa amruna wa farat tanur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka an halakar da su illa man sabaq alaihi alqawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil fa fatahna abwab as-sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyuna faltaqa al-ma'u ala amrin qad qadir wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan kaga fa haqa bil ladina sakhiru minhum akhadhahum at-tufan yana nuyar da anka wato yi musu azaba to nan sai mu gane cewa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam an yi masa dindigi ko ba haka ba da haka kuma Allah ya faɗi cewa ba waɗanda annaba ɗaya da muka kawo ba kowane annabi an yi masa injili wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un a cikin suratul hijr wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un cikin suratu az-zukhruf ko nabiyyun ne ko rasulun ne duka dai an yi musu injili to shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi masa injili wurare daban-daban wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikru sun kace innaka la majnun kaga an ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mahaukaci ne thumma tawallaw anhu wa qalu muallamun majnun to mi ya shafe su sun ce in azaba gaskiya ne a kamun ita yanzu wa in qala Allahumma in kana hadha هو الحق من عندك فأمطر علينا هجرة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم to azaba ta shafe su daga cikin azabobin da an kai musu an azabtar da su da yunwa ko ba haka ba fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yakhsha an-nasa hadha azabun alim rabbana kashif anna al-azaba inna mu'minun an azabtar da su ranar yakin badar radda shaytan ya musu alkawari ya ja da baya falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama وليبلي المؤمن منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم كوبا هكذا وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكصا على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد الثقة أتكيت دي wannan yana nuna sun yi izgili ga sakamakon da ya same su sayuhzamul jam'u wa yawalluna dubur ana badar sai na umar ce ban gane ma'anar wannan aya ba sai da an kai yakin badar domin lokacin da suka juya suka bada baya an ka hallaka saura an ka kama saura kaga wannan ya nuna izgilin da suka yi da manzo sannan kuma gashi yanzu wannan abin haka bihim ya kewaye su Allah subhanahu wataala shi mun tsari anan a gurguje kafin mu je gaba alaramma shine cewa yanzu babu annabawa su wane ne suka gadi abin da annabawa suka bari malamai to in an kai izgili da su in dai malaman na Allah ne ba na cewa cewa ba to shi ma waɗanda suka yi izgili da su su ma abin da ya shafe su Allah shi muna sani sai Allah subhanahu wa ta'ala ce qul siru fil ard qul siru fil ard thumma anzuru kayfa kana 'aqiba ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل كتير دسو سيروا في الأرض كويت فيها أبا ينكسر nan fil ardu ba ana nufin ku yi tafiya can cikin ƙasa ba na a alal ardi ne fi tana nufin ala wani lokaci ko ba haka ba huruful jarri tanubu ba'daha an ba'd wato sashi ku yi tafiya a bayan ƙasa siru fil ardi fa sun manzuru sannan ku kalli an gane ko domin al maqsudu min as-sayr abin da yasa aka umurce su da tafiya don saboda su gani da idon su kaifa kana aqibatul mukaththibin ya ya karshen al mukaththibin ya kasance malaman tafsiri da ulumul qur'an da balaga ta alqur'ani suke cewa duk in kaga alqur'ani wani wuri ya kawo kalima ko wani harafi sai ya canza ya kawo wani harafi to ka san bambancin harufan saboda hadda kuma ka kalli wace hikma ce nakta balaghiya ta saboda an ka kawo can an ka kawo wannan wannan wuri domin Allah hakim ne duk abinda Allah zai yi akwai hikima ko ka gane ko baka gane ba to sai malamai suke cewa duk cikin alqur'ani duk in ka ji siru an gane ko to fanzuru ne zai zo banda wannan a cikin suratul an'am kaga wannan mahaddacin alqur'ani za ta taimaka mishi na dai kenan na biyu to me yasa nan an ka kawo summa can sauran wuraren kuma an ka kawo fanzuru fa'ul domin summa tana nufin abin akwai ɗan jinkiri da aka samu shi ko fanzuru shi ko ana nufin kai tsaye sai malamai suka ce shi a cikin suratul nahl ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين تكين سورة النمل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ناشي أتكين سورة العنكبوت قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة أتكين سورة الروم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين to kaga duka dai can fanzuru fanzuru fanzuru nan ko sun manzuru alaran mai hadda kai hattara da masu rike da alqur'ani ana kiyamul lailatin nan da sun ji kace fanzuru sai sun dawo da kai baya wani lokacin in baka gane ba hadda ka bata zauna ba sai ka sa tsammanin da gangan akai maka kai kuma ka yi kuskure musamman in kana gaugawa sai suka ce to almuqarana tsakanin suratul namli da suratu wato al'an'am tunda an ce fanzuru can suratul namli ana bayani ne akan kafirin da suka gabata kuma ana nufin azaba ta zo musu da gaugawa to shi yasa can fa ta zo don saboda su yi da gaugawa suratul an'am kuma ta zo ne akan bayani ana jinkirta musu an gane ko wato kaga me yake suna qul asa an yakuna radifa lakum ba'd alladhi tasta'jiluna kaga yana kusa amma a cikin suratul an'am da adda summa sai an kace qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi laqudiya al-amru bayni wa baynakum ko ba haka ba to kaga in al-hukmu illa lillah yaqussu al-haqqa wa huwa khayrul fasirin ana ce musu dai a tafi sallu sallu ko ba haka ba kuma ya kawo kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma annahu man amila minkum su'an bi jahala thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma kaga nan yana kiran su ne kinan kaga summa ita tafi dacewa cewa saboda a ba su muhla a ba su dama a ba su tazara wadda za su iya yin imani amma can kul asa an yakuna radifa lakum na biyu nan fanzuru kaifa kana aqibatul mukaththibin al mukaththibin masu karyatawa masu karyatawa waɗansu da gangan waɗansu cikin jahilci ina fata an fahimce ni amma kuma fanzuru fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimina a cikin suratul naml mujrimi ko mai laifi ne kaga mukazzibi ana iya bashi dama amma mujrimi ba a bashi dama ina fata an fahimce ni duk da yake wadansu suna iya cewa to shi al-ijram kin ai at-takzib shi ma al-ijram ne amma dai siga ta bayanin suratul an'am tana zuwa da bada dama siga ta suratul annam tana zuwa da nuna cewa azaba yana kusa gare su wannan shine bambanci aqiba suna ne na wato abinda zai zo baya an gane ko ko azaba asali shi mu'annas ne na aqiba abin da yazo yaqubu wato abin da yazo baya to na in an ce aqiba ba ana nufin mace wadda za ta zo ba domin aqib shine wanda yazo baya to kaga aqiba nan mace wadda za ta zo baya a'a nan ba ita aqiban bace ake nufi a'a suna ne na abin da zai zo baya ko azaba kaga al-khatima da larabci shine karshe ba ana nufin mace da za ta zo ta karshe ba an gane ko al-fatiha an gane ko suna ne na budewa abinda aka bude da shi ko kuma sura da za a bude ita ba ana nufin ita sura ita ce ta bude ba suna ne na abin da ake budewa da shi ina fata an fahimce ni dan haka dai sai mu ya fahimci wannan kamar kha'ina suna ne na yaudara wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum yaudara daga gare su ba wata bace mai yaudara daga cikin su ba dole sai ka gane akwai bambanci tsakanin suna wani lokaci ismul fa'il ana cire mishi wannan a koma ana rufin suna da shi aqiba shi ne makoma ko kuma ukba a wani lokaci ana nufin makoma aqibatul mukaththibin ya ya karshen su ya kasance aqibatul mukaththibin shine Allah subhanahu wataala ya halakar da su haka ne aqiba su ta kasance ko ba haka ba waɗansu malaman tafsiri sun kawo wata mas'ala a cikin waccan aya da ta gabata wala qad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'una wato nan ma kanu bihi yastahzi'una an yi izgili da annabawa amma alladhina sakhiru minhum waɗanda suka yi izgiri da su ma kanu bihi yastajiuna waɗanda suka ci gaba da dogewa akan ƙaryata su domin ba duk wanda ya izgili ne da annabi ba azaba ta tabbata akan shi waɗansu a farkon musulunci sun yi izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarshe kuma suka dawo suka musulunta su shi yasa ce ma kanu bihi yastahzi'una sun ci gaba da yi busu bari ba sai da azabar ta zo amma wanda ya bari to azabar ba ta zo akan shi ba shi azdalilin suna nan sahabban dubban yayi ko ba haka ba a makka in muka dubi sahabbai saura ai in ba wanda suka yi imani daga farko ba da yawa daga cikin sun izgidi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai mun zabi sunaye ba duk da yake dan shi a shi na so mu bata lokaci a wannan gurin Allah shi mu da tsari da su sai Allah ce kulli man ma fi samawati
قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله تشديد اللام قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله لله مم.
قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون
Ƙul ka sake tambayar su liman ma fi samawati wal ard wa yake da mallaka abin da ke cikin sammai da kasai an gane ko to in babu su ba da amsa ba qul lillah ka ce na Allah ne domin babu wata amsa wadda ba wannan ba su da kansu in an tambaye su man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna Allah to wannan wato tambaya ce wadda tana kumshe da bata abubuwan da suke bauta ba domin in hakkun tabbatar da cewa abin da ke cikin sammai da ƙasai mallaka Allah ne to don mi kuke bauta ma wani Allah kenan an fara da almabda almuttafaq alaihi wato ka'ida ko tushe wanda dama an yi ittifaki a kansa kafin a je inda aka yi sabani inda aka yi sabani wajen bauta ma Allah shi kadai amma inda an kai ittifaki Allah shi halicci komai shi yake tafiyar da komai shi ya mallaki komai ah to yanzu hankalinka yana baka cewa ka bauta ma wanda bai da komai ka bauta ma wanda bai iya taimakonka wanda wato bai mallaki komai ba ba zai iya tunkuɗe ma kansa ba ma balle kai ya tunkuɗe ba to shi yasa ma in busu baka amsa ba qul lillah ka ce amsa wato amsa na ubangiji ne wannan da yawa alqur'ani wani lokaci yana kawo shi wato tambaya ka ce Allah subhanahu wataala an gane kamar yadda zai zo qul ayyu shay'in akbaru shahadatan kulillah ko da sun ba da amsa ko su bayar ba kulillah ka ce Allah ko ba haka ba to wannan kulillah kin yana nuna akwai wata magana wadda aka shafe wadda ta gabata da ita za a kaddarawa an gane ko ai kulillahi ma fi samawati wa ma fil ard ina fata an fahimce ni dole sai ka gane cewa abin da ya gabata yana da alaka da shi ina fatan kun fahimta da kyau ya zo a cikin suratul an'am har yanzu wa ma qadarullah haqqa qadri إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون waye sabkar da littafi a saura da kaza da kaza da kaza da kaza ko ba haka ba in ma su ba da amsa ba ka ce Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimce ni hatta idza fuzzi an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haq وهو العلي الكبير wato kul man yarzuqu minas samawati wal ard qulillah wa yake arzutar da ku daga cikin sammai da kasai wato qulillah ko daga sammai da kasai kace Allah subhanahu wataala ina fatan kun fahimta wato ma'ana dai ya maimaita an kawo irin wannan قل من رب السماوات والارض قل الله قل افتخذتم من دونه اولياء wane ne ubangijin sammai da kasai kace Allah ne kamar yadda yazo a cikin suratul mu'minun Allah subhanahu wataala ke cewa qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتقون نعم kenan dai wannan yana nuna cewa in an yi tambaya tambayan nan tana nuna akwai abin da ya gabata duk da yake cikin cikin suratul mu'minun tambaya ta biyu da tambaya ta uku imam abu amr ibn al-ala da imam yaqub sun karanta qulillah bai ce qul lillahi ba ko ba haka ba sai yaquluna lillah sai ce sai yaquluna allah sai yaquluna allah sun da guda uku ne malamai suka ce na farko an sa hamzatul istifham liman al-arba asa hamzatul istifham ba afwan shi yasa ba a kawo wanda mace an kace kullillah amma na biyun da an ka kawo hamzatul istifham wato an ka kawo al istifham man bi yadihi to in kace kullillah na Allah ne kullillah kace Allah yake da mallakar su kenan qira'o'in su karo da juna ba kamar da yazo a cikin wato riwaya ta Abi Amr ibn al-Ala da kuma Imam Yaqub rahimahumullahu jami'a قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتينا الله ني كينا لله ما في السماوات وما في الأرض كاغا يا قدمت sunan Allah don a nuna mallakar sani shi kadai an gane ko kataba ala nafsihi rahma ubangiji ya wajabta ma kansa ar-rahmata jinkai an gane ko to sai waɗansu malamai suka ce wannan wato i'tirad ne i'tirad shine a gitto da wata magana wadda ba wurin ta bane an gane ko wato shine i'tirad bayan an gitto da ita sai a cigaba da magana ana iya cewa qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi ai ba sai an kaka sama ala nafsihi rahma ba ko ba haka ba wato me dalilin kuma wannan i'tiraz malamai suke cewa akwai wato abinda dalilin da yasa aka kawo shi saboda wani zai iya tambaya an ce mallakar sammai da kasai na Allah ne to ya an kai kuma har yanzu azabar bata zo ba su kafirai suna ganin azabar da bata zo ba an gane ko saboda ma ba za ta zo ba ko kuma su kuma muminai suna ganin har yanzu an gane ko azabar ba ta zo ba to kenan su muminne suna ganin jinkiri na zuwan azabar zuwa ga kafirai su kuma waɗancan suna ganin ba a yi gaugawa ba an ka kawo sai ya zamanto akwai alkawali ga muminne ka taba ala nafsihi rahma an gane ko su yi haƙuri Allah na ya rubuta rahama kenan abin zai zo lokacin da ya dace su kuma kafirai ka taba ala nafsihi rahma an kira su in sun yi imani ba za a halakar da su ba in kuma sun yi wasa to shi kenan su sun ka sani don haka kakkai mamakin abin da yake faruwa kaga ana kashe annabawa ko ana kashe masu imani ko ana daure su ko ana zalunta su kuma an ce duk abin da ke cikin sabbai da kasai na Allah ne sannan kuma biyarsa har yanzu ubangiji bai wani abu ba ko ba haka ba ba a samu intervention ta Allah ba a jira lokaci yau in ka kalli kasar America duk wanda yake kallon kafafen yada labarai na kasar America ba kuna ganin wuta da ta tashi ba akwai wuta gobara wadda kusan mutum ina ganin dubu ɗaya da ɗari biyu an kace ba a gansu ba mutum nawa aka ce sun mutu garuruwa sun ƙone kilomitas da dama garuruwa sun tashi to wannan wutar waye turo ta Allah subhanahu wata'ala da suna da hankali za su gane zaluncin da suke yi a duniya shine yake biyar su ina fata an fahimce ni to amma ba Allah ya kare su bane wala tahsabanna Allah غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار wancan canne za a cika musu don kakkaje yau tashkhasu fihi al-absar ka sa tsammanin sai ranar tashin alkiyama a'a wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati aw mu'adhibuha adaban shadida ana iya kama su a azabtar da su wannan wutar ta ci wani gari da ake kira menene sunan wannan garin suna kiran shi paradise ko paradise paradis menene paradis aljanna to aljanna Allah ya kunna mata wuta ta turawa tayyar da haka kataba ala nafsihi rahma kuma wannan dan Allah ya kira su ya nuna cewa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za a halakar da ita ba lokaci guda su kafirai ana iya musu azaba gaba ɗaya amma wannan al'umma ana yi mata azaba irin ta lokacinta don da Allah zai halakar da su gaba ɗaya da kuma shi kina ai muna al'umma na ƙarshe kenan babu damar wani abu sai dai a yi tashin alkiyama a je zuwa ga hisabi shi yasa lokacin da hadisi ya tabbata wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ummul mu'minina Aisha ta rawaito shi sahihul Bukhari wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin wani jaish wata runduna da za ta kai yaki ta rusar da Ka'aba to shine ake tambayar wannan jishkin za a halakar da su waɗanda suka tashi za su kai su je su rusa Ka'aba sai an ka nuna za a halakar da su da rundunar wa fihim aswaquhum wa man laysa fihim da mutane suke cikin kasuwa suna cinikayya da kuma wanda ba tare da su yake ba to dan don Allah halakar da su a cikin riwaya ta ummu salama ma cikin sahih muslim ta zo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a halakar da su sun muyi ba'atuna ala niyyatihim a cikin sahih muslim riwaya ta ummu salama kuma ala niyyatihi akan niyyar su su waɗannan mutane ko ala niyyatihi shi mutumin ko jinsin waɗannan sojoji bayan Allah ya halakar da mu'minnai da kuma kafirai lokaci guda ko da azaba ta zo to kakkai mamakin to ya an kai hadda masu imani sun ka halaka ko ayi accident sai kaga hadda jarirai sun mutu ko ba haka ba to ai ba su wani laifi ba a'a yub'athuna ala niyyatihim ko ala niyyatihi za a tayar da mutane akan niyoyinsu an ba su dama an gane ko wannan kuma kataba ala nafsihi rahma za a bar su barin da za a yi musu saboda akwai daga cikin su akwai da zai musulunta shi yasa da yawa daga cikin wanda sun kai adawa da manzo sun dawo sun musulunta ko ba haka ba abu na biyu ko musu musulunta ba yana yiwa cikin ƴaƴansu da jikokinsu akwai waɗanda za su musulunta shi yasa Allah ce bar su akwai lokaci idza jaa nasrullahi والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كاجا دا أن هلكت دسو دا بابو يدخلون في دين الله أفواجا hikima ce ta Allah subhanahu wataala akwai hadisi da Abu Huraira wanda ya zo cikin Sahih al-Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha lamma qada al-khalqa lokacin da Allah ya kare halitta ma'ana kaddara ta kataba indahu fawqa arshi Allah ya rubuta fawqa arshihi a wajensa ko gunsa fawqa arshihi saman al'arshinsa inna rahmati sabaqat ghadabi wato rahmati rahmata sabaqat ghadabi ta gabaci hushina kina Allah subhanahu ta'ala zai bar su yayi musu jinkiri har a gani ko da za su musulunta to amma akwai tambaya guda anan to me yasa an ce kataba ala nafsihi Allah ya wajabta maka kansa akwai abin da yake wajibi akan Allah kamar yadda zo a cikin sahihi hadisi na Abi Dharr cikin sahihi Muslim ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altu inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu haramtu na haramta maka ina kataba Allah ya wajabta maka kansa ko ya rubuta maka kansa akwai abin da yake wajibi akan Allah na abin tambaya kenan sai malamai suka ce a'a in shi Allah ya ce ya wajabta ma kansa dama babu wani power ko pouvoir saman ubangiji dan haka wannan babu matsala shine daukan ma kansa fa'alun lima yuridu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna amma in yace ya daukan ma kansa babu wani problem shine ya ga dama ina fata an fahimce ni dan kaka da an ce kataba ala nafsihi malamai suka ce nan kataba ala nafsihi nan wato ya wajabta ma kansa ar-rahma shine yin rahama ba wai rahama da take sifar ubangiji ba dan dama rahama ta sifar ubangiji tana tare da shi kafin wannan rubutu amma aikatar da ita sadar da ita zuwa ga bayi shine kataba ala nafsihi rahma domin ba wai sai bayan ya halitta halittu bane sannan ya wajab yayi ma kansa rahama wanda take ta zaki a a dama kafin ya halitta Allah rahimun ghafurur rahim kataba ala nafsihi rahma la yajma annakum tabbas Allah subhanahu wa ta'ala yajma annakum zai taro ku ila yawmil qiyama waɗansu malamai suka ce nan ila wato shi fi'ili na yajma annakum bai ma'ana yasuqannakum Allah zai gaggaba ku an gane ko ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama waɗansu malamai kuma sun ka kaddara fi aila yajma annakum Allah zai taro ku fi yawmil qiyamati a cikin ranar tashin alkiyama kina in mun dauki ala bi ma'ana fi yajma annakum fi mun yi wato mun canza harafin ila in kuma mun kaga dama sai mu canza harafi na jama'a sai mu maida shi saqa yasuqu wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara wato saqa kenan ya gaggaba su ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama zai tattara ku a cikin kaburburran nan za a tattara ku ranar tashin alkiyama za a hada ku gaban Allah qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum la raiba fihi babu shakka a cikin wannan yini tabbas zai zo amma a wajen masu imani in muka duba la nafiya ce da ta nuna babu wani kokonto gaba daya to amma kafirai suna kokonto ko ba haka ba wa idza qila inna wa'da allahi haqqun was sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri ma sa'a inna dhunnu illa dhannan kaga suna shakka sai zaman to la nafiya li ce am amma makhsusun bi ba'd al ayat wannan yana nuna wasu ayoyi sun nuna akwai masu shakka alladina khasiru anfusahum Allah ce waɗanda suka yi hasara kawunan su an gane ko hasara kai domin mi domin sun tozartar da rayuwarsu Allah ya ba su hankali su yi tunani musu ba ya halitta musu sammai da kasai don su bauta masa sun kiya ya ba su ni'imomi saboda ni'imomin nan su taimake su wajen da'a Allah amma sai ni'imomin suka shagaltar da su daga ibadar ubangiji wadda dan ita aka halicce su Allah ce fahum la yu'minun su ba za su yi imani ba an kawo fa'un a cikin khabar alladhina khasiruhum la yu'minun ne sai kawo fa' sai zama to kamar khabar na mubtada na allazina yayi kamar kama kece ne da shar'i allazina tana nuhin dukkan kowa da kowa to kuma yana daga cikin sigogin da suke nuna abu zai zama to am man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha kenan umumi guda biyu akai amfani da su duk wanda ya tozartar da rayuwa sai ba zai yi imani ba tunda ba zai yi imani ba yayi hasarar kansa kenan lam yu'minu fa khasiru anfusahum ba su yi imani ba sai sun kai hasarar kawunan su ba ko ko hasara a duniya irin mutun shi hasarar kawunan sa Allah shi mu tsari da irin wannan hasara sai Allah ya ce walahu ma sakana fil layl وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم har yanzu dai takariri ne akan cewa allolinsu ba su cancanta a bauta musu ba sai ya ce walahu ma sakana fil laili wan nahar walahu na Allah ne ma sakana an gane ko waɗansu malamai suka nuna ma sakana abin da ya tsaya cak ko ma sakana abin da ya sabko ya tabbata mallakar ubangiji ne fil laili a cikin dare wannan hari da kuma cikin yini dama babu da wani lokaci in ba dare da yini ba ko ba haka ba kenan dukkan lokuta na Allah ne me dalilin da yasa anka kirai ma sakana abin da ya tsaya tak ba kawo saura ba waɗansu malamai suka ce dama akwai ma sakana da ma taharraka abin da ya motsa da abin da ya tsaya waɗansu malamai suka ce saboda wato mafi yawancin lokutan ɗan adam shine ko halittu a sukuni shi wato wato at-taharruk tsare ne abu ne wanda yana zuwa yanzu tana yiwa ka zamana awa ɗaya kana zamana wuri guda tafiya sai in ta kama ta kai kenan lokutan da ka fi zannawa wuri guda sun fi yawa waɗansu malamai suka ce a saboda aksaru adadin halittu masu motsawa an gane ko waɗanda ba su motsawa su suka fi yawa shi yasa an ka kawo ma sakana fil layli wan nahar waɗansu malamai suka ce a'a domin dukkan abin da yake motsi an gane ko yace motsawa zai tsaya to shi yasa ya kawo ma sakana saboda abin da ake koma zuwa gare shi kana da rai wata rana zaka mutu sai ka koma ba za ka yi motsi ba ko ba haka ba a taba gawa ba ta motsawa ai mata magana ba ta motsawa waɗansu malamai suka ce a'a li'annahu al-asl domin rashin motsi shine asali kafin halitta ta fara motsawa kana maniyi baka motsi baka zuwa ko ina kana cikin ciki baka zuwa ko ina bayan an haife ka ma baka ci zuwa ko ina ba sai daga baya ne kake iya samun ka je ka dawo kaga shine asl wato as-sukun waɗansu malamai suka ce a'a dama kishiya biyu ne tunda an kawo ma sakana abin da ya motsa to in ma ba a kawo abin da ya abin nan ba kishiya ce wani lokaci in an kawo kishiya ai waccan kishiyar ba sai an kawo ta ba kasan da ita ma'lumatun ne tunda dama kishiya guda biyu ne zafi da sanyi waja'ala lakum sarabila taqikumul harra Allah ya sanya muku sarabi sutura taqikumul harra wadda take tsare ku da alharra zafi wal barda da kuma sanyi amma ba kawo wal barda ba cikin qur'ani kawai ne zai ce to mallan ya kara wani abu amma a hankali mun san cewa abin da yake kare mu daga zafin nan kuma sutura tana kare mu daga sanyi ina fata an fahimce ni kenan shi sai kawo ma sakana bai kawo ma taharraka ba duk dai kuma a nuna maka ni'imar Allah domin lokacin da kake zanne waɗannan jijiyoyin ni'imar da Allah ya ma kana samun damar tafiya in ka hankalta mu cewa motsawa sai da izinin Allah ne ko ba haka ba mutum nawa yake kwance gida mutum nawa yayi paralyze paralyze bai iya motsawa mutum nawa jijiyoyin yanzu ba su aiki ashe motsa wannan yarda ce ta ubangiji in Allah bai so ba babu abin da zai motsa ba ina fata an fahimce ni babu abin da zai gusa daga wurinsa in ba da yardar ubangiji ba da sonsa ma sakana fil layli wan nahar abinda ya motsa a cikin sammai da kasai wa a cikin dare da yini wa huwa samiul alim Allah shine as-sami'u mai ji ga abinda yake motsa wannan da kuma abinda yake wuri guda al-alim kuma masanina da abinda ya motsa da abinda ya tsaya duk lokacin da suke motsa wannan wato halittu abu biyu gare su motsawa da tsayawa to waɗanda za su motsa gaba ɗaya ya san lokacin da yana jin lokacin da za su motsa kai tana yiwa ba za ka ji ba ko ba haka ba to waɗanda sun ka tsayan nan tak ya ji lokacin da sun ka tsaya sannan kuma yana sane da waɗanda za su motsa cikin wannan sakan yana sane da waɗanda za su tsaya cikin wannan sakan motsi da tsayawa gaba ɗaya control gaba ɗaya na halittu yana ga hannun ubangiji وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين كومي الله سبحانه وتعالى يسند شيء ده هكا يهدر ده أبنجي تعالى قل أغير الله قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل كتيد سوء أغير الله أتخذ وليا ينزون ألا ذرك ولي wanda zan bauta masa majibincin lamari bayan ko hujjoji sun bayyana cewa shi ne yake da mallakar sammai da kasai shi yake da mallakar wato abin da yake motsawa a cikin dare da yini yana da cikakken ji yana da cikakken wato sani wanda allolin ku ba su da su kuma duk da haka in riƙe wani abu waliyi wanda ba Allah ba kaga abin mamaki ne ko ba haka ba waɗansu malamai sun ce a ghairallah an kaddamar da ghairallah ana iya cewa wato a attakhidhu ghairallahi waliyan don a nuna ihtimami zuwa ga riƙon domin nan ne an kai tambayar waɗansu suka ce a'a saboda ana iya rikon wani waliyi wanda ba Allah ba an gane ko tunda ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd kenan ya kaddama shi nan lil ihtimam ne ba lil ikhtisas ba wadansu malamai suka ce a'a in ka kalli waliyan irin waliyantaka ta Allah babu irin ta to sai ya zamanto nan a ghairallahi lit takhsis na ba yadda za a yi karki wani waliyi irin Allah subhanahu wataala in kuma ka dauki akwai wilaya amma mumini waliyi na kuma kana iya riƙon Allah waliyi sai dai ba ɗaya na ba waliyantaka ko ba haka ba to a ghairallahi sai ya kaddama shi lil ihtimami don saboda tashi za ta zamanto ta farko sannan ta wani ta biyo baya innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'una fatir as-samawati wal ard Allah shi ya kage halittar sammai da kasai ko ba haka ba ibnu abbas yake cewa bai fahimci wannan ma'ana wannan kalma 100 bisa 100 ba sai dai iske mutum biyu suna rikici a bakin wata rijiya kowa yana cewa ana fatartuha ana fatartuha sai ya gane ashe fatara tana nufin wato yin abu an gane ko ba wai bai san ma'anar kalmar ba amma haƙiƙanin ma'anarsa ya ƙara kwalailai cewa ko ba haka ba sai dai ji fatiris samawati wal ard Allah shi ya halicci sammai da kasai allolin ku bu su halicce su ba wa huwa yut'im wa la yut'am wannan ita ce qira'a dukkan qira'o'i da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka suka karanta wa huwa yut'im Allah shi yake ciyarwa wa la yut'am ba a ciyar da Allah Allah maudaci na amma akwai waɗansu riwayoyi da suke shadda ne sun karanta wa huwa yut'imu an yi ma ya'un tafqa wato dhamma wala yat'amu kamar yadda an karwaito daga Sa'id ibn Jubair da Mujahid da Imam Al-Amash in an ce wala yat'am Allah baya ci domin baya bukatar cin abinci duk da wannan riwaya shazza ce amma tana ba mu ma'ana cewa Allah bai ci ishara ce zuwa ga wato Allah subhanahu wata'ala daga cikin simfatuwar sa wato wadatonsa bai bukata abinci domin shi abinci da kake gani cin shi bukata ne shi ko Allah bai da bukata bai da bukata kai ne kake da bukata duk girman kanka tuwo ko abinci ya fi ka girman kai don kai ga bukata ka je ka nemo shi kuma yan an aza dole sai ka dauke shi dan Allah ka bari ya shiga cikin ciki da kansa baka iyawa kenan kaga ashe kana da mai gidanka shine wato abinci kuma wato bukata ita ce mai gidanka don za ta kai ka inda baka so sai daga cikin malamanmu na kasar Libya Abdulatif Shuwairi cikin wani littafin sa da ake kira da Mazijun Wasuwa ya je wajen wani ma'aikaci neman wata biyan bukata tun da dan kasa ne mutane suka zo wani ma'aikaci ka san wani in an bashi aiki kamar ya zan Allah ne yana ma mutane wulakanci har da tsofaffi to sai ya rubuta masa makala a cikin jaridu na Libya bai yanya sunansa ba amma ya kushe su sosai ya faɗi irin sufufin da yake dauke da su to cikin bidaya wato farkon wannan makala yake cewa qadatni alhaja qadatni tajani ko alhajatu bukata malaman zauri su kaddala fa'ili alhajatu bukata qadatni tajani ta kai ni ko ba haka ba alhajatu bukata wa qad tudhillu sahibaha tana yiwa bukata ta kaskantar da wanda yake bukir ita da zaran kana da bukata in dai baka hadu da mutanen kirki ba to dole sai ka walakanta sai sun gaya ma maganganu ko ba haka ba wani da ka zo matar ka ciki na wata takwas babu rago ka zo kana so kai sai alaji to ba madan ta yi kusan sauka babu rago sai ce to kai yanzu wata takwas kana jiran jiran da kake amma in ka zo ga mutum nagari zai iya gane cewa jarabawa ce Allah ce ke bada arziki sai kaga mutum bai da wayo duk mafi yawancin masu kuɗin mu na Afirka ko yi sani sai kaga mutum bai da karatun turancin bai da karatun kuma Muhammadiyya amma yana da kuɗi ko ba haka ba ka je ka karanto economy kinka economy economic kasashen turawa da mi da mi kana da doctora PhD cikin economy ko baka da kuɗin kai sai wannan mutumin nan da kake ce ma ba kauye ya taimaka maka na Allah ne subhanahu wataala an gane ko kenan dai bukata wannan kira'a tana nuna wala yatu an baici kamar yadda suke kan abinci zuwa ga allolinsu in wanda suke kai abinci ne ko ba haka ba kuma ishara zuwa ga wanda suke shirka da Allah wato kiristoci da yahudawa domin sun nuna allolinsu suna ci an gane ko Allah subhanahu wataala ce mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani at-ta'am suna cin abinci in ko an ci abinci akwai wani abu wanda zai zo baya menene shi ta je dushi ko a ce Allah ya ci abinci Allah ya je toilet kaga wannan akwai wauta cikin wannan wai har su kirkiro abin da suke ce ma transubstitution wai hada giya da biredi a sha su saboda Yesu almasihu ya sha wannan daga cikin ibada siffanta annabin Allah da cewa yana shan giya kaga wannan abin yayi muni Allah shi mun sani qul inni umirtu an akuna awwala man aslam kace da su ni an umurce ni in kasance awwala man aslam farkon wanda ya musulunta an gane ko daga cikin wannan al'umma shi ne abin da ake nufi ba wai shi ne farkon wanda ya musulunta ba da kuma akwai ayoyi da suke nuna cewa wato ba shine farkon wanda ya musulunta ba ko ba haka ba annabi ibrahim yana gabanin sa ya kuma musulunta id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ko ba haka ba kaga ya nuna cewa ya musulunta sannan kuma annabi yusuf ya gabaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين توفني مسلما ككشري إلى مسلمي كاجا يانو cewa annabi Yusuf alaihi salam ya musulunta daga ciki kuma in muka duba annabawan da Allah subhanahu wataala ya faɗa daga cikin annabawan da Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul ma'ida inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu kaga waɗannan annabawan alladina aslamu kaga suna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah ya faɗa kuma ga mutanen gidan Annabi Lut fama wajanna fiha ghayra baitin minal muslimin waɗannan musulmai to awwala man aslam nan al awwaliya al muqayyada wanda tana nuna cewa awwaliya cikin al'ummarka kakka ce al'umma gaba ɗaya don kakka fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda ya musulunta an gane ko قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم أمرت أن أمرتني أشياء النبي أنا أمرت سا كما أنا هناشي umarnin da ake ma annabi shan saboda bawan Allah ne shi ma yana daga cikin bayan Allah sai dai umarnin nan kala kala ne wani yafi wani karfi umarni da ibada bai kai umarni da da'awa ba wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma ubangijinka bai kai ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika ba domin balligh kai da'awa yin ibada kana iya kai ibadarka mutane su baka lafiya amma in ka ce zaka da'awa fa a ka jawo matsala aikin da duk kake yi ana son a san shi wa ya haife ka wane ne kakanka kai dan wani gari ne daga ina ka fito wa kake mu'amala da shi ya ai nawa gare ka wani lokaci ka fi bin wannan hanya wanda kaza kaza kaza kaza ana biye da kai ko tana da wahala dole ana son dai a kushe ka ai hasa da ka azage ka ai maki da kariya ai kaza ai kaza saboda balle ka an ce kai da hawa amma da sallah kawai kake yi da baka tada musu da hankali ina fata an fahimce ni shi yasa malamai suka ce as-salih da al-muslih zamu zo mu bayani akan shi as-salih mutun nagari bai da matsala cikin al'umma amma al-muslih akwai matsala saboda as-salih bi nafsihi shi karan kanshi ne yake nagari sai ka je kai sallah ka take amul layli ba ruwan su amma al-muslih mai son a gyara akwai matsala yana son ya gyara su yace musu su kaza su kaza za su samu matsala da shi ana hali kuma na an ce ya musulunta wala takunanna minal mushrikin kuma an hane shi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ya kasance daga cikin mushrikai min tana idza qalit tab'id kakka kasance daga cikin su wato wani wato ya zamanto ɗaya daga cikin su ko kuma wala takunanna minal mushrikin kakka zamanto muttasilan bihim ka zamanto ana iya danganta ka zuwa gare su domin min wani lokaci tana nufin haɗe da su saboda kakka rage wani abu daga cikin addinin ka kai bi su kamar irin yadda suke bukata ko ta zamanto tab'idiyya ko ta zamanto ittisaliyya kamar da su malaman tafsiri suka ce sai Allah ce kul inni akhaf kul inni akhaf in asaytu rabbi azab yawmin azim
kul kace da su inni akhafu ni ina tsoro wato wannan akhafu asalin shi akhwafu ne domin alkhawfu ne khafa ya khafu khawfan to wannan alif ta koma alhamza ko ba haka ba ta koma alif akhwafu ina tsoro akhafu kenan sai ayi tabdilin ta in asaitu rabbi in saba ma ubangiji na azaba yawmin azim azaba ta yini mai girma an sanya mishi yini mai girma saboda abin da yake afkuwa a cikin sa domin wani yini ba ya fi wani yini girma bane amma abin da yake afkuwa a cikin sa shike bambanta wani da wani ko ba haka ba akwai ranar farin ciki akwai ranar da ba ta farin ciki ba akwai ranar tsanani wannan yini na da girma gare ka lokacin da baka da lafiya wannan yini akwai harka in an yi kasuwa an samu kuɗi yini mai girma ga ɗan kasuwa girma na musiba in ya zo an ka buga wata rana an ka ko yan fuwan nan sun ka wanke shi to wannan yini yana tsanani gare shi sai yasa nan bai son magana kuma bai son taimako in ka zo neman sadaka ma yana eh ya dake ka ya buge ka ko ya zage ka azaba yawmin azim azaba ta yini mai girma annabi da kansa ce yana jin tsoron wannan to ina gare mu mu man yusraf anhu yawma idin man yusraf anhu yawma idin faqad rahimahu وذلك الفوز المبين من يصرف عنه wanda anka juyar daga gare shi anhu yana kuma zuwa ga azaba kenan an gane ko ko kuma wato man yasrif anhu wanda Allah ya juyar da shi daga gare shi qira'o'i ne guda biyu kuma dukkan su sun tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam imam hamza da al-imam al-kisai da al-imam khalaf da al-imam yaqub da al-imam shuba sun karanta wato man yasrif wanda Allah ya juyar da shi sarafahu kenan an shay'i ya juyar da shi daga wani abu amma wanda sun karanta yusraf wanda an ka juyar da shi sai ya zamanto waccan qira'a ta su imamul hamza da kisa'i ita ke fasar wannan qira'a domin alfa'il kin wane ne shine Allah subhanahu wa ta'ala kaga man yasrif domin ya ce rabbi kenan yasrifu rabbi faqad rahimah kaga ni bai ce faqad rahim ba sai bishir kan wannan siyaki ya to yayi iltifati abinda ake cewa juyawa a cikin wannan qira'a aka ce man yusraf iltifati ana magana kan wannan sai a juya da shi alam yarau kam ahlakna min qablihim kaga min qablihim kin nan gabanin su min qablin makkannahum fil ardi tace ma lam numakkin lakum sai juya shi kaga ya kawo zamiri na can su nan ko ya ce ku an juya suwa kamar yadda juya shi a cikin suratu yunus yace huwa alladhi yusayyirukum kaga ya fara da su fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki kudin wajarayna bihim su'in ya juya shi صراط الذين أنعمت كي الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا هذا أكل وشي بسوا كغير جدويا مغانا كده من يصرف عنه كو من يصرف عنه يومئذ واتو إمام حفص ده سورة وحدة سكبيش من يصرف ده ضمة وند أنك تيود شي يومئذ وند رانا فقد رحمه تتبس الله يمس رحمه كاغا وند با أجو يد شي دقا عذاب واتو دقا عذاب بون رانا تتبس الله بيجيكن شبه وذلك الفوز المبين الله سبحانه وتعالى ce wannan shine babban rabo sai Allah ce wa in yamsaska Allah wa in yamsaska Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir qadir wa in yamsaska Allahu bi durrin idan Allah ya shafe ka asalin basta shine taba abu wad'ul yadi ala shay ko ba haka ba amma wani lokaci ana amfani da shi da wata ma'ana ko sadar da abu zuwa ga wani ko ko walam yamsasni basharun walam aku baghiya ba tana nufin shafa ba tana nufin wani namiji bai taba wato tarawa da ita ba wa in yamsaska Allahu bi durrin idan Allah ya shafe ka ko ya sadar da wato durrin wata cuta an gane ko wato kamar rashin lafiya ko wani abu fala kashifa lahu illa hu babu mai iya tunkuɗewa ko ya ɗauke ko ya kuranye wannan al'amarin illa hu in ba Allah subhanahu wata'ala ba an gane ko wa in yamtaska bi khairin idan kuma Allah ya shafe ka da wani alkhairi fa huwa ala kulli shay'in qadir to shi Allah subhanahu wata'ala mai iko ne akan komai malamai suke cewa muna jin kamshin cewa a cikin wannan aya kafirai sun tsoratar da manzo akan wannan da'awa da yake yi yana yin ɗai bayan ɗai da mi da hujjojinsu ma'ana duk yana ɓata abubuwan da suke a kansu to yanzu sun bar zancen hujja tunda an kawo wannan hujja an kawo wannan hujja su ta kawo dalilai na banza sun da ba su da niyya dama sharuɗin da suke kawo ba na gaskiya bane da kaga sharuɗa sun yawa cikin al'amari to kai hattara yana yiwa ba a da niyyar yin ne shi yasa ko da ka cika sharuɗan ba za a yi ba kan ma ka ɓata ma kanka lokaci kai ƙori ka je kai abin da za ka yi annabi ba boka bane wani da ce zo ce ni ban yi imani sai amin kaza ni ba zan yi imani ba sai an yi kaza ni ba zan yi imani ba sai an yi kaza kaga sun kamar dai shi annabin zai aje aikin da Allah ya turo shi da shi ya dawo ya aikin da su suke so to in kai yarda da wannan a cikin rayuwarka ba za ka ci nasara ba dole ka dawo ka kama abin da shine mai muhimmanci akan ka malam wa in yarsuka Allah wannan aya akwai dan sauran bayani kuma malam ya fara nuna min lokaci yayi amma bari mu fassara ta sai mu bari sai sati mai zuwa wa in yamsaka Allah bi khairin idan Allah ya shafe ka da wani alkhairi wa in yamsaka Allah bi dhurrin in Allah ya shafe ka da wata cuta fala kashifa lahu illa hu babu mai dauke ta in ba ubangiji ba wa in yamsaka bi khairin in kuma ya tabe ka ya sadar da wani alkhairi da kai sai malamai suka ce na akwai alhasu domin diddul durru an gane shine annafu shi ko diddul khairu asharru to sai ko ina ya kawo wani domin an ce alkhair shamilun ne sai bai kawo annafu ba an gane ko shi ko addurru wato didduhu ba a kawo shi ba kenan ko ne sai aka kawo kishiyar shi domin kishiyar alkhairi shine asharru an gane ko kishiyar addarru shine annafu an gane ko qala hal yasma'unakum iz tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun to kaga ko ne sai cire kishiyar shi don ka gane kowanne in ka zo sai ka kaddara mai kishiyar sa dukkan wanda zai zo daga cikin su fala kashifa lahu illa hu babu mai cire shi in ba Allah ba wa in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir in kuma Allah ya sabar da alkhairi babu wanda ya isa tunkuɗe wannan alkhairi gare ka za mu tsaya akan wannan aya sai sati mai zuwa in Allah ya bamu iko sai mu zo mu ɗauka mu fara akan wannan aya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya bamu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh